Allah yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wataala shi ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Umar ibn al-Khattab da yake nan ce da yan kifi a cikin garin Kano a wannan rana ta Laraba wanda ya goma sha biyu ga watan Rajab hijiran manzo alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina 1400 da arba'in da biyu wanda kuma ya dace da ashirin da hudu ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan darasi da zamu shi ne darasi na ashirin da biyar a cikin littafinmu na shatubiya wanda wato za mu zo kusan ƙarashen babi na idigami mutakaribai za mu tashi inda ya ce wafin lamira'un wahayafirra wa uzhira idan fataha ba'adal musakkani munzala ko manzila don an karanta yake cewa wafin lamira'un wahiyar firra wa uzhira idan fataha ba'adal musakkani munzala ko manzila sai ya ce wafin lamira'un ma'ana kamar yana cewa watu dugamun ra'u fil lami ana shigar da ra'un a cikin lamun wahiya to wahiya zamiri na kuma zuwa game eh allam dan an ce wafin lami ra'un wahiya ma'ana allam kenan firra to ita ma haka ta rama yadda aka shigar da rawun a cikin lamun to ita ma sai ta rama ita ma sai a shigar da rawun a cikin ta lamun a cikin ta amma sai ce wa uzhira amma kuma an bayyana su biyun yaushe idan fataha ba'da al-musakkani idan suka samu fataha bayan harafi da aka daure ga 'yan amfila wanda za su haska mana za su za a yi ta kawo misalai wa ya ƙuru da sayyuhu faru lana sayyuhu faru lana yugu faru la yanzu mene ne kafin ra'un fa fa'un kuma kunga mutum abin nan mafituhi ya ce faru lana to za a karanta yugu fallana yugu fallana haka za a karanta yugu fallana ko kuma hunna athaharu lakum hunna athahal lakum athahal lakum haka za a karanta kama sali rihin kama sarri kama sarrihin kama sarrihin kama sarrihin qad ja'ala rabbuki ja'ar rabbuki ja'ar rabbuki ja'ar rabbuki mun gane ko to da yake cewa wa uzhira amma duk an yi izharin su idan fataha ba'da al-musakkani idan suka samu fataha bayan harafin da aka daure ga misali waf'alul khaira la'allakum kaga alkhaira la ina musakkar shine yawun mutum ba zai ce wafa wafa alkhaila khaila ba za ka ce khaila ba sai dai khaira la me ya kawo cikas daurin ya'un kafin rawun inda ba za ka da sai ce wafa alkhaila allakum ta ce wafa alkhaila allakum to amma ba za a yi ba saboda sukuni innal abarara lafi na'im ra inda ba don sharɗin ba tafiya ce innal abare lafi ko kuwa a abarar lafi kawai afuwan tun da fataha muka yi magana idan fataha ba adal musankani idan fataha kaga fataha ce da fiya ce innal abarar la to amma ba za a yi ba saboda sharaɗi ya kare فأصوا رسول ربهم فأصوا رسول رسول kaga anan wawun shine musakkan daga shi sai lamun sai ra'un ba za a ce rasurra ba za a ce ba kawai sai dai fa asau rasula rabbihim rasula rabbi babu idigami saboda me saboda sharadi ya riga ya kare mun gane ko wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati adakum al-maut fayaqula fayaqula mala adamu wayan wannan fa'un din da Allah wace iri ce eh fayaqula rabbi eh fa'u fa'ul adafi fayaqula la eh fa'u sabato saboda me eh saboda la din nan ko hamisu wace iri ce kan nazar wace iri ce fa'u sababiyya ce fayakula aida ba ce ba ce fayakulu inda marfu'i ne sai a ce lu amma aka ce fayakula to yanzu da me aka riga yata duk da cewa ba wai darasu bane amma dai mu kuma ƙara fahimta abin da muke da me aka riga yata da nema wa anfiqu kaga nema ne fa yaqula to kaga fa yaqula rabbi mutum ba zai ce fa yaqul rabbi ba sai dai ka ce fa yaqula rabbi li'annaha maftuhatun ba'da sakin mun gane wannan ko to to saboda kai kita wafin lamira wa uzhira idan fata ba'da musakani manzila wannan manzil ko munzil ism makan ma'ana idza kanat maftuhatan ba'da sakinin fi manziliha eh ma'ana gaba gire tamyizi ne eh tamyizi ne to sai ke cewa siwa kala to amma banda kala banda kala ma'ana ita kala ko da lamun ya samu fataha ba'dal musakkani to an togace ta kaman me wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum qala rajulani qala rajulani to duk ga sunan kenan yanzu an togace kala a cikinsu malamai ba za su rasa ta'alilata ba suka ce wala Allah li kasarati dauraniha wa takarariha saboda ita kala tana yawan zuwa tana maimaituwa to saboda haka sai ya zama abin na amma mu kullum abin da muke cewa annahu sabata qira'atan kawai shikenan yawwa mun fahimci wannan ko to to anan ku duba ka'idar da ya gaya mana da yace idan fataha ba'da al-musakkani ashe kenan da ra'un za ta yi fataha ko lamun yi fataha bayan fataha ko bayan kasara ba matsala ko misali yanzu kaman sakhara lakum sakhara lakum sakhara lakum haka zaka ce sakhal lakum sakhallakum duk da fata gare ta to amma ta zo bayan mutaharriki kaman wa ilaykal masiru la yukallifu masila nan in muka duba ba'dal musakkan ne to amma me ya sanya muka samu idgamin li'annaha maksura can ku an ce idan fataha ba'dal musakkani idan fataha nan ku kasara ce ashe kenan nan zamu yi idigami ba wata matsala yawa fa amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbiya fa yaqul rabbiya me yasa anan zamu shigar duk da ta musakkan ne kafinta li'annaha eh madmuma madmuma madmuma ce ashe kenan ko da an samu musakkan kafinta in ta zamo majaruriya ko madmumiya ba matsala ko lamun din ko ra'un mun gane wannan to yanzu innal ladina kafaru bizikri lamma ja'ahum bizikri kaga kafin daurare ne amma zaka ce bizikin lamma bizikin lamma saboda me saboda ra'un makasuriya ce wancan daure bai da tafiri yawa قال هذا من فضل من فضل ربي من فضل ربي فضل ربي فضل kaga yanzu dauri ne amma ita mai gare ta kasara kaga fadl rabbi fadl rabbi fadl rabbi min fadl rabbi min fadl rabbi an shigar da lamun babu ita babu dalilinta min fadl rabbi mun gane ko to to sai yake cewa summan nunu tudgamu fihi ma ala isri tahrikin sannan ita ma nunun za a shigar da ita a cikin lamun da ra'un amma sai kawo shi da yace ala isri tahrikin dole ya zamo tana biye da harfi mutaharriki tana biye da harfi mutaharriki misali wa idh ta'azzana rabbuka ta'azzarra ta'azzanara nara kaga anan ana ife tarikin ne kaga sai zama ta'azzarra ta'azzarra an shiga da nun a cikin rawo am indahum khaza'inu rahmati khaza'inu ra khaza'irra khaza'irra domin ala'isiri tarikin ne wa ƙalu lannumin laka lannumin laka lannumin laka kaga annan mai muka yi mun shiga durna cikin lamun li'annaha ja'at isri tarikin mun gane ko to amma misali ya khafu na rabbahum za mu ce ya khafu rabbahum kuma alhassanu saboda me ba ala isri tarikin ba ne ya khafu na kaga ga wawun sakini sannan nunin kenan ba za mu ce ya khafu sai dai ya khafu na rabbahum yawwa sannan anna yakunu lahul mulku alaina anna yakunu kaga ba za mu ce anna yakun lahul ba a sai dai yakunu la domin ala ithri yawa sukunin ne ko ithr sakin yawa تنزل الملائكة والروح فيها bi'izin bi'izni rabbihim bi'izni ba za mu ce bi'izin ra bi'izin ra a a sai dai bi'izni ra domin haka ne ta biyo to sai yake cewa siwa na hannu musjala amma banda na hannu shi wannan mutulakan nahnu kaga nunin dinnan sake ne ta biyo to ita duk inda muka same ta kawai za a shigara eh wa nahnu lahu muslimun nahal lahu nahal lahu wa ma nahnu laka wa ma nahal laka ko to kaga an togace nahanu in ba din dogaciya ba ita ma dole a izhari yawa domin ita ma sharadin bai cika ba an sami dauri to mun gane wannan to sai yake cewa wa tuskanu anhu mimu min qabli ba'iha shi ma ce ala ithri tahrikin fatakhfa tanazzula wa tuskanu anhu mimu wannan anhu yana kuma zuwa gawa ko ka ce abu amur ko ka ce imamu susi tunda can farko mun ce al-khilafu muwazza al-idgamu lis-susi wal izhar lid-duri to in kuma haka dama ka ce tunda ya ce wa qutubu abu amur to sai ka ce udu ila ila abi amur yawa to sai ke cewa وتسكن وتسكن عنه الميم من قبل بائها أنا ɗaure mimun a wajen abu amur ko ka ce wajen susi min ƙabli ba'iha in ta zo kafin ba to wannan ba'iha damirin yana komawa zuwa game ko dai mu ce ba'il mim li mujawaratiha ko dai da wa tuskan anhu mim min qabli ba'iha kenan sai mu ce wannan zamiri kuma zuwa ga mim ko kuma yana komawa zuwa ga wayancan haruffa da ya ambata tun farkon babi tun daga shifa tun da aika ga duk har yanzu dai wannan idigamar su muke ta yi abin nan to ko kace yana komawa zuwa ga wancan haruffan tun na farko a to saboda ka zikita ala isri tahrikin a haka ne yawa shi ma ala isri tahrik in ya zamo ya biyo mutaharriki na so addu'a ta kawo misalai mantawa ne a nan yanzu misali rabbukum a'lamu bikum rabbukum a ba shi ba wannan daurare ne ba ba ba abin nan ba a shi kenan rabbukum a'lamu bikum yayi a'lamu bikum kaga zaka ce a'lam bikum yawa to daddai gashi nan a allazi allama bil qalam allazi allam bil qalam allam bil qalam eh sai kuma yahkumu bainakum yahkum bainakum wannan wannan gabar wato zaka ga akwai akwai doctor Ayman Suwaid akwai wani kilif dinsa da naga wato ya dan tayar da wata yar kura a wannan gabar mafi yawa abinda muka koya gun malamanmu ikhfa'u shafawi a wajen ba ba a haɗe lebuna za ka bar infraj ɗan kaɗan bai na shafatai ne wannan shi ne abinda da muka abato amma gaskiya insha Allah in ban manta ba ma rabi'u zan turo wannan magana da nake faɗa zan turo a whatsapp sai a ka a turo ta group din mu za ku ga bayanan da shi ya soke wannan ya soke wannan yace takallufi ne a sanin sa duk karance karancen da yayi yace mutum ɗaya ne kawai ya sani bai ambaci sunansa ba tunda misri ne a misir yace to mutum ne wanda yake lahu nufuz wa quwwa mutum ne shadid haka sosai a wajen dalibai ya ce to kusan wannan rashin haɗe laifuna a fawo shafoyi kawai shi a bincikensa ya samu asali daga wannan malamin kuma ya zamo fantashar bainan nas wa illa ya ce abinda ma ya fi dacewa da ɗabi'a ta bakin ɗan adam kawai haɗe laifunansa kawai ya zama min ba'ad misali ko kuma mai baka yanzu nan kamar yanzu tun za mu isfayi mu ce allan bilkalam misali ba tare da barin wannan infirashi din ba ya dai bayanai wannan insha Allah inna tura ma rabi'u tura a group za ku ga abin nan yace wannan ya bambanta da ikhfa'i da za a yi a wajen fa'un fa'un ita dama an san ba a haɗe lebuna guda biyu kamar an fusa kum ba wani malamin da zai ce ka ce am a ba wani malamin da zai ka ce wannan saboda haka bambanci tsakanin ihfa'i na nuna sake na a wajen fa'on wannan ba da hatan an san ba abin nan bane ba to abin da ke so in ce a nan tun da muna da manyan alƙalan musabaka to su rika yin afuwa ga yan takara in wani yanzu ya rufe bakinsa to a yi masa sai a yi masa afuwa tun da ga ɗaya daga cikin shehunan malamai wato abin da ya ba ni sha'awa shi wannan shek a aiman ɗin sai na gamsa a wajen shehu mashakil ikira fi misir yanzu almasarawi shek ahmad masarawi sai na ganshi ya zo yana tasmi'i a wajensa yana tasmi'i a wajensa yana yin abin da abin nan abin nan abin nan ba jami'in ne yake fardiya ce ke to kuma sai daga shi ba sarawi kuma shi kuma a wajensa shi ba ya zo shi ba na tasmi'i to kuma sai na ga shi ma Ahmadu Masarawi kuma ya je gun wani shehin su shi ko gani ma baya yi kawai ya da rawanin sa ya kifa kawai yana yana yin jamul qira'atul ashara na dai ji ya karanta Fatiha gaba daya da ayoyi kusan na farkon suratul baqara wato abin da zai baka sha'awa yadda suke wato manyan malamai irin sai ka ce to gaban wa za su je yawwa shi abin da ya dalaki kenan duk inda ikhfa'u shafu yake da ikilabi to kawai to me ne ma'ana ikilabi ai wannan me yasa ake maka ra'sul mim akan nun ma'ana ana ce maka ita wannan nunin din kamar da ita mim to tunda kamar da ita mim ai kaga ya zama ikhfa'u shafu kenan tunda mimin ce saki na da bawo saboda haka agun su da ikilabi da ikhfa'u shafu duk kawai hade zai maka zaka yi insha Allah kamar ne ce zan tura muku za ku ga abin nan to mu gaskiya tun da dama yan kuci ku ba mu ne abin da bashayik suka ambata dole sai dai musallama kuma musamman mutum ne wanda yake ba hisri rigaya kuma yace duk binciken da yayi bai ga inda aka ce kada a rufe baki ba kawai sai nasi ga wancan malamin shine wannan wallahu alam na'am a'a ba haka nake nufi ba ba haka nake nufi ba nufi na kawai su rufe idansu daga wannan in ɗalibi ya rufe bakinsa ga baki ɗaya ya ci yau ba ka doke shi kuskure in ya bar infiraji kamar yadda malamu suka ɗora mu shi ma ya ci a to ga alkalai san ni ba alkali ba ne ni ba alkali ba ne eh gaskiya ne na a to shi kenan to da Allah dakta a yada wannan wajen abokananka wato wasu wasu suna da matsani abinda na sha faɗa abinda na sha faɗa har yanzu abinda ban gamsu da shi ba abinda kuma kullum nake faɗa ta ɗabiƙin karatun ƙur'ani zauƙi ne ta ɗabiƙi wato zauƙi ne mai nake nufi da zauƙi akwai lokacin da za a yi maɗalibi danja kai a wajenka wannan yayi shi kansa malamin da zai danjar akwai inda in ya karanta in kai ne mai danja kai ma za ka masa danja ka ji ba gamsu ba kuma wallahi wannan haka ne ni yanzu akwai alƙalai da yawa wanda suke da danja da zan zauna ina danja zan yi musu danjoji wallahi zan musu danjoji saboda ni wannan zaukin makarajin nasu bai yi mun ba ni abinda nake faɗa wato wani lokaci wato nikan yi yar hurriya a wajen abu yanzu kaga akwai littafi da na dan ina so ma littafin ya fito ni in Allah da zan fada da shi wanda na yi magana akan dan dan kutebi ne haka wanda na yi magana a kan nasa masa allakafatul garra fi sifatin takarir haulin lamiwar ra haka nasa mai suna ni har yanzu ban gamsu da sifa ta inhirafa wajen lamun da ra'un ban yadda da wannan ba kawai ita sa'ul makarji ne ba wani maganin inhirafi ba ne duk littafin da na karanta ya ce lamun da ra'un sa sifa ta inhirafa amma ne wallahi ban yadda ba gwargwadon yana na bibiyi abubuwan na karanta bukhari ni na fahimce su to ban yadda da sifa ta yanayi rafi ba ni a gona kawai ittisa'ul makaraji ne akwai shi a wajen shino akwai shi a wajen dadun akwai shi a wajen sino saboda ka'idod ana faɗi dai magana Allah zan yi kokari in gama shi da san zan sha ai wallahi ne guda ba ina rafa ne ba ban gani yawa kawai yalwan mafita ce ba wani ina rafi ba to ai sun ba mu ka'ida ya za a yi ka san mafitan harafi shine ka daure shi ko ka yi masa shadda ka kasa kunne inda ka ji ya fita shine fitarsa to ya akai ka kasa kunne ka gane da a can yake amma yanzu ya yi balle ya koma can kawai ne a guda ita sawar makarci Allah gafa ta bala mu ci gaba kawai isa hadi ne ko zai iya nasa na'am na'am eh eh yawa eh inda ya san inda ya san abin da yake shi alƙalin gaskiya ne yauwa ƙwarai da gaske sosai sosai sosai ƙwarai eh bai an fita sunan shi ba ta eh shi a wannan dai da na gani bai ambata ba da ba tabbas eh shi ne haka ya faɗa kuma wala yadda kake faɗan ni ma wato bayan na kalli wannan da na tuno duk mashayikh ɗinmu da suka koya mana kira'at ban ga ɗaya su da yake bari infiraji ba kaga yanzu akwai Sheikh Sibawai Mahmud bin Sibawai Albadawi na ba ku kissarsa tun yana ɗan shekara goma sha biyar ma ya gama da kira'atul ashara gaba ki da a lokacin suna ta jami'ar islamiyya in kaga da masters ɗinsa da phd do akan a siyasar shari'a ne ba ma maganar kira dama tun kira ta dama tun a gida ya ga gama kayansa to amma duk in na tuno yadda suke karatu ban ba na ganin wannan infraction da su kamar yadda dakta ya bada to in ka kalle su ya karbo a wajenmu ya karbo don kaga mu daga baya ta'alilin da ake idan ka ce min ba'ad to kayi idigami in ka ce min ba'ad kamar kayi idigamin min fil ba kamar kayi idigamin ta daidai yake da kaman kayan da kuma to kuma gaskiyar lamari dai kaman yadda shi ke dai ba shi muke mu ci gaba amma ba kafa mimin mukfatan ba mu haka kai ba eh mimin mukfatan to ai matsalar in za kalli matsalar ya ake faɗin memun haɓari ya ake faɗin memun yauwa to lokacin da kamar infrared yaushe ka furta ta ai ba haka bane ba to in ka ce ka ɓoye ta ai wannan ko kusa ne a wajen fa'o a wajen fa'o ma kawai daidai da yake da fa'in na sakina a wajen fa'o babu mai a ni ba zan yi wannan hukunci ba ci gaba da karatu to yawo mun gane ko yawo sai ce eh yace ala wa tuskan anu ala ithri tahrikin kaga shi sun ma sai yace ala ithri tahrikin kenan da yace ala ithri tahrikin dan ya nuna mana cewa da mimun za ta zo daga ita sai bawon idan ba ala ithri tahrikin bane ba ba za a yi diga mai ba misali kamar me wa ausa biha ibrahimu banihi kaga ibrahimu kaga ba za ka ce ibrahim banihi ibrahim ba ba za ka yi wannan ba sai ibrahimu ba saboda me saboda abin nan saki ne ne ko kuma la taqata lana al-yawma bi jaluta la taqata lana al-yawma bi mun gane ko kun ga anan wato dauri ne dauri ne ba ba abin nan bane ba eh dauri ne ina fata mun gane yawa to sannan yanzu misali wa ul arhami ba'dhum kaga mutum ba zai ce wa'ul arham ba'aduhum ba zai ce haka ba yauwa mun gane ko to shi kenan to sai ke cewa wafi manye sha'u bayu azib haifu ma'ata mudugamun ya ce a wajen manye sha'u ba yu'azzib to za a shigar da ba ta yu'azzib duk inda yazo anan sun yi hasari sun ce yu'azzibu man ya zo so biyar a cikin qur'ani banda na al-baqara saboda shi na al-baqara al-imam abu amr jazmi yake akan ita ba wannan kamar da imam qalu ne yake yi yu'azzim man yasha sai su idgami wannan dai wanda yake marfu'i ya gafiru liman sha wa yu'azzibu man yasha to sai yake cewa wa menene wa fi man yasha ba yu'azzib wa fi man yasha ba yu'azzib haythu ma ata a anan me yake nuna mana cewa duk inda ba ta zo ta manya sha'u wajen memun za a shigar ya zai zama yu'azzim man ya sha yu'azzim man ya sha to a nan ba itlaƙin ba'un ce a wajen memun shi sa sai ya yi nasu ya ce wa fi man ya sha'u ba yu'azzim don ya fitar mana da sauran ba'un da za ta zo kafin memun misali kun ga a nan inda ma la ya sa an yi ba matsalan kaga ba za ka sai an yi dorim an yi doriba ma ba za ka sai an yi an yi dorim ma ba za ka shigar ba ko kuma sanaktubu ma qalu ba za ka sai sanaktum ma qalu ba ya yi nasu doriba masalun ba za ka ce dorim masalun ba duk da sha ba'un ce da mimun shi yasa sai yi nasi wafi man ya sha'u ba yi azim haifu ma'ata sai ce fadirin usula li ta'asula kai ɗalibin ilimi ka yi ƙoƙari ka koyi usulul ƙira'a li tashrufa baina aqranika wa li takuna aslan yurja'u ilayhi fil futiya mun gane ko eh fadil usulul ta'asula kai kokari ka san usul na qira'at domin ka samu ɗaukaka ka zama kai ne asali wanda za a koma zuwa gare shi ana gane ko? to sai yake cewa wala to shi kenan to shi kenan to sai mu tsaye haka insha Allah na a'a shi ismat dama ai ba sifa ba ce da ake dabbaka cikin karatu eh eh a'a ne in ka lura shi da aka kawo isma a cikin dai tafatul huruf aka kawo shi kawai kasu sun nuna alimtina cewa ba zai yiwu harufansa zalla su haɗu a cikin kalma arabiya ba dole sai ka surka da na al'izilak to amma in ka duba ba sai ba bace da ake ɗabbaƙawa a cikin karatu ba hukunci ba ne da ake za ka ce an ɗabbaƙa shi a cikin karatu yau akai ko? wato ne abin da ke so kawai ɗalibin ilimi su yadda yawwa kasan yawwa abin yawwa wato kawai abin da ya kamata a sani duk ijtihadin malami to gabaki daya wani zai iya zuwa ijtihadin da ya wuce nasa wato ina tuna wata budakasha a jami'ar islamiyya sheikh sahimi kun san shi bakaho to ya abin nan akwai wani daga cikin manyan malamai ya yi ishirati akan wata risala ta akida da yake mutum ne mutum maki da bangaren akida to da ya zo filmunakish ne sai ya ce ma ɗalibin ya karanto wasu shafuka wasu shekaruddi ya karanta sai ya karanta ya karanta ina gamawa sai ya ce hazar kalamu kullu hashau duk gaba ke ɗaya hashau ne ba da wani amfani to abin nan mashirifin nasu ya so ya kare shi bai karu ba dole shi ba a haƙura to irin wannan kaga ijtihadi shi za ijtihadin mushrifin sa wannan magana duk magana sai mai kyau za a iya kawo da to amma shi kuma munakishi da yazo kawai ya darkake su gabaki daya to irin wannan da yawa za a ga hakan yana abin nan in dai ijtihadi ne dan adam zai iya karbar gyara ko da yaushe to Allah samu dace amin amin amin amin amin